إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوات الرجب shekara ta 1441 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da biyar ga watan uku shekara ta 2020 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin wannan littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami abu zakariya muhiddin yahya bin sharaf annawawi allah ya ji kamalin da rahamarsa muna cikin kitabul fada'il wancan babi a mun tsaya ne a ƙarshen babin da yake bayani akan aswaki da kuma ɗabi'u na fitar باب فضل السواك وخصال الفطر يوكم إن شاء الله تعالى ذا متشفركم بابي باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها باب زي بياني جمدا ƙarfafar wajabcin zakka da bayanin falalar ita zakkar da kuma abin da yake da alaƙa da ita zakkar kusan abin da malin zai mana bayani abin da ya shafi zakka shi ne zai mana bayani game da halalar ita zakkar da romo da lada ga mai fitar da zakka zai samu da kuma narko da wa'idi da wanda yake kin fitar da zakka zai samu saboda malam idan maka yi la'akari da littafinsa ba ya gina shi bane don ya kama na hukunce-hukunce dukiya idan ta kai kaza ake fitar da zakka sai ta shekara ga nisabi dawa dawa ake ba wannan duk ba shine abin da malamin jirgin littafin sa akai za ku ga galibi ya fa kawo abin da yake na falala da kuma abubuwan da yake tsoratarwa saboda ka galibi zai gina babin ne akan waɗannan abubuwan da muka ambata ɗan uwa ita zakka kamar yadda muka sani ita ce ginshiki na uku daga cikin ginshikai da suka haɗu suka gina addinin musulunci in ka ɗauke kalmar shahada in ka ɗauke sallah to na uku sai ka ce zakka shi sa za ku ga cikin alkur'ani mai girma allah subhanahu wata'ala ya yawaita ambatan sallah da zakka a haɗa a waje guda in ya ce a tsaye da sallah sai ya ce mai a ba da zakka a tsaye da sallah a ba da zakka waɗannan gurare gurare ne da dama allah maɗaukakin sarki ya ambace su to shi sa malamai suka yi saɓani suka ƙaru juna ilimi akan menene hukuncin mutumin da ya bar zakka ma'ana shi ma ya kafarta ne ko kuma bai kafarta ba kamar yadda aka yi ta wannan takaddamar game da mutumin da ya bar sallah wanda abinda mu muka fi rijarwa wanda da yawa daga cikin malamai sun rijar da shi shine duk mutumin da ya bar sallah da ganganci haka kawai in aka ce ba sallah shi ne ne ta kwata-kwata ba ya yi wata yabar wata ba wannan daban amma mutum kawai daina sallah musulmi ne mai sunan musulunci amma kawai sai daina sallah sai zaɓi ya daina sallah to malamai suka yi saɓani mai hukuncinsa wanda zancen cewa ba musulmi ba ne zance ne mai ƙarfi ƙwarai da gaske saboda gaske da sun riga sun gabata a baya to haka ne shi ma mutumin da ya hana zakka malamai sun kai sun komo akan menene hukuncinsa shin wannan za a kira shi musulmi sai dai ya bar abin da yake shi shi ne daga cikin shika-shikan musulunci ko ku ba musulmi ba ne wanda wasu daga cikin malamai suna ganin cewa shi ma ba za a kira shi daga cikin musulmi sun yi hujja da faɗin allah maɗaukakin sarki a cikin suratul fusilat da yake cewa a wailun lil mushrikina sai ce allazina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun sai ce azaba ta tabbata ga mushrikai kowa aka ce mushrikai sai suwaye mushrikai yawa sai ce kamar mai tambaya ya tambaya cewa suwaye mushrikai sai Allah madaukakin sarki ce allazina la yu'tuna zakata su ne wadanda ba sa ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun sannan kuma game da lahira sun kafirce mata wasu daga cikin malamai sun hujja da wannan ayar da wasu daga cikin nassoshi da za mu ji wasu daga cikinsu insha Allah ta'ala akan cewa duk mutumin da ya bar zakka shi ma ba musulmi bane wasu kuma suna ganin cewa a musulmi ne sai dai idan yayi inkarin ta mutumin da yake bayarwa suka ce bai zama kafiri ba amma idan yayi inkari bayan ya ki bayan ya ki bayarwa kuma yace zakkar ba wajibi bace ba ma to ko shakka babu wannan ya ya halatta haram ne halatta haram kuma ƙaryata Allah maɗaukakin sarki da wanda kuma fita daga musulunci Allah ya kyauta zakka tana da falaloli yan uwa da darajoji masu tarin yawa wanda malamai suka ambata kan mu shiga cikin babin zamu ambaci dan kaɗan daga ciki a matsayin buga misali daga cikin abin da malamai sukan ambata daga cikin falalar zakka na farko zakka tana ɗaya daga cikin abin da yake kammalawa mutum addininsa musuluncin mutum baya cika sai da zakka abin nufi shika-shikan musulunci kamar da zamu zo mu ji a cikin hadisi guda biyar ne to wanda zai cike maka na uku kafin ka tafi na biyar ita ce zakka ma'ana idan idan kai zakka to ma'ana kana kokarin cika shika-shikan ka ne na addinin musulunci shi sa idan mutum ba shi da halin da zai zakka ba shi da dukiyar da ta kai nisabi ya fitar da zakka Allah maɗaukakin sarki bai ɗora masa zakka to amma kaga mutum kuma da yake da nisabi yake da dukiyar da ta kai a fitar mata da zakka sai ya fitar da zakka kaga kai da baka da dukiyar da ba ta kai nisabin da za a fitar mata da zakka ba kaga akwai bambanci tsakanin ka da shi ko da ɗaya ne shi yana da dukiyar da ta isa a fitar da nisabi a fitar da zakka kuma ya fitar kai kuma baka da dukiyar da ta isa a fitar da zakka baka fitar ba shi ya fita kai maka fitar ɗaya kuke a wajen Allah akwai bambanci zalika fadlullahi yuti mai yasha shi sa 'yan uwa ya tabbata sabon annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya tahamaluna suna zuwa su dako a garin bayan su dako da ka sani dako a je a ɗauki kaya a ko dago don su tara kuɗi su je su zakka ina fata an fahimta ba wai da ko suke yi domin su samu abin da ya sayi gida ko su samu abin da ya sayi mota ko su din a'a ba wannan ne a gaban su suna yin dako ne don su tara kuɗi kuɗin su ya kai lissafi idan kuɗin su ya kai lissafi sai su cire zakka idan ya shekara su bayar su ma a rubuta su a cikin ladan zakka idan ana ba da shi sun shiga ladan sallah sun shiga ladan azumi sun shiga ladan aikin hajji daman aikin hajjin a garin su ake yi galibi to sai me kuma sai zakka to ita kadai su bata da basu da ladanta to sai su je su dako su kwadako su tara kuɗi sai sun tabbatar ya kai lissafi sai a bashi sai shekara sannan idan shekara ta zagayo sai a fitar da zakka ina fata an fahimta wato haka shi zakka ɗaya ce daga cikin abin da yake cikewa mutum cikamakin addininsa daga cikin abin da zakka take da shi na falala kamar yadda malamai suka ambata akwai mudha'afatul hasanat akwai ninninkuwar ayyuka nagari duk mutumin da yake zaka ayyukansa nagari za su rinka ninninkuwa yanzu mu kaddara nisabin zakka ya kai naira miliyan 1.140 da wani abu a wannan shekara da kamar da gani a cikin kalanda ya kai miliyan 1.100 da wani abu to a cikin wannan adadin zaka abin da zaka fita 20,000 da wani abu ne shine nisabin zakka to kuma duk bandala da ka fitar a cikin dubu ishirin da wani abu na Allah maɗaukin sarki ya ce makarar lazi na yunfi kuna fi sabilillahi kamar sali habbatin ambatat saba a sanabila fi kulli sumbulatin bi adu habba wallahu yudha'ifu liman yasha a wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah maɗaukin sarki zai ninka ta ma zuwa ninki 700 ninki 700 ka ba da duk bandala ɗaya za a ninka maka ita sau 700 ka kwatanta ka ɗau naira dubu ishirin da shida ko da wani abin ka baya kowace ƙwandala a ciki an ninka maka shi sau ɗari bakwai nawa za ka samu ta ga abin da yau to shi yasa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kaddara dukiyarsa ta isa fitar da zakka Allah madaukakin sarki gata ya masa ba abin ya rowa bane ya hana gata Allah madaukakin sarki ya masa ya samu wanda ya cancanta ya bashi saboda ladansa yana ƙara hauhawa ne a lokacin da shi bai sani ba sannan har yanzu yan uwa zakka za ku ga kamar tana rarrashin zuciyar fakirai ne waɗanda ba su da shi talakawa da ake ɗauka a ba zakka zakka tana rarrashin zuciyarsu sannan tana cike giɓin da yake tsakanin masu kuɗi da talakawa za ku ga galibi duk inda masu kuɗi suke da talakawa akwai wani ɗan rashin jituwa tsakaninsu ba rashin jituwa ne na ana faɗa ko ana rashin zaman lafiya ba a'a shi kawai wannan marashi din yana gani wannan yana da shi kuma akwai abin da ya cancanta ya masa baya masa yana ganin cewa ayansu za su fito a cikin kama mai kyau za su ci abinci mai kyau ga gida katoto ga kaza ya fi ƙarfin komai amma yana kusa da shi ga gidansa ga katangarsa ga tasa an tashi a gidansa an rasa abin da za a dora yara su tafi makaranta a lokacin shi kuma an ci abinci an rage ragowar shinkafa da miya da ɗan ragowar nama ma an fito ana zubar da shi a ƙofar gida an ci an gama shi kuma wancan ba a ci abinci da safe a gidansa ba an rasa yadda za a yi to saboda Allah za a yi gaba ba ta shiga tsakani shi sa Allah madaukakin sarki ce wajen Allah ba a bakun li ba abun fitnatan a tasbiruna Allah ce mun sanya shashin ku su zamto fitina ne ga sashi ba za ku yi haƙuri ba to wannan gap ɗin da yake tsakani da rashin jituwa in za a rinka ba da zakka yadda ya kamata wallahi sai kaga taro sai kaga taro idan mutum ya fitar da zakka ya duba wani makocinsa wanda yake bashi da shi ɗauka ya bashi mutum ya je so kayan abinci shi ma ya biya yara kuɗin makaranta a ɗinkin sallah a kaza na Allah ba zai ji daɗi ba ba zai gode wancan wanda ya ga wannan abin ba ka ga maimakon ma ya gaba da kai sai ka ga sai inda ƙarfin sai ƙare a kanka idan ya zauna yana ci ma mutum sai na cewa ai alhaji wani marwaci ne shi kuma iya tsalle ya dare a wajen sai inda karfin sai tsari cewa laƙarya kake ba zai yadda a zage ka to zakka tana mai tana toshe wancan abin da ke tsakani amma galibi yanzu abin da ke tsakani da mutum ya wuce a cikin katuwar mota ko abin da ya kamata ka sai a zage shi ce barawan gwamnati ne in ɗan kasuwa ne a ce algusa ke da ciwa-ciwa haka duk dai wani bala'i da masifa sai an ɗora masa me ja wannan saboda rashin taimakekeniya zakkan ma da zakkan ma da Allah maɗaukakin sarki ce dole sai an fitar da ita ba a yin ta yadda ya kamata ba a yin ta yadda ya kamata sai ka ga mutum zai fitar da zakka alal kallan miliyan biyar miliyan goma miliyan ashirin da yawa amma sai ga mutane sun yi layi ana ba su naira ɗari biyar biyar layi da bulala kuma abu layi mata ka ga matan aure matan aure saboda yau ta yi yau an zo an ba layi ana dukan mace wani mara mutunci mara imani kan yana dukan mata mutane akan ɗari biyu to kaga wannan zakka ce da ba abin da ya ta amfana da mutane to ayi zakka yadda Allah madaukakin sarki ya tsara ta yadda idan aka ba mutum shi ma zai san yayi wani alal akalla daga cikin abin da zakka take da shi na falala yan uwa malamai suka ce akwai inshirahu sadar akwai mutum ya ji kirjinsa ya yayi ya samu farin ciki da annashuwa yanzu yan uwa koda ba zakka ta wajibi koda sadaka ce mu mu mukaddara mu ba mu da abin da ya kai nisabin fitar da zakka amma ai ba ba a ce dan kudin ka bai kai nisabin fitar da zakka kuma ba za ka yi sadaka ko in sadaka ya ce wa da kullun naira 20 naira 50 idan ka dauka ka ba wa mutum za ka ga yana jin daɗi kai ma kana jin daɗi to ya kuma zakka da take kudi ne mai yawa za a dauka a ba mutum mutum zai rika jin wani farin ciki da jin daɗi a ransa shi sa ita zakka za ku ga ibada ce muta'addiya ibada ce da kai ka bayar sannan kuma amfaninta ya tsallaka kan waninka ka ga yanzu sallah idan kai sallah ladan kai kadai zaka samu ko akwai wanda zai samu ladan sallah bayan kai kai kadai zaka samu ladan ka amma zakka ba bayan kai ka samu ladan shi kuma wanda ka ba kuɗin zai yi me zai ji daɗi zai ji daɗi sosai da sosai to shi sa zakka tana da wannan falalar sannan daga cikin falalar zakka ƴan uwa tana bishi fushin Allah maɗaukakin sarki sannan tana hana mummunar cikawa kamar yadda malamai suka ambata mummunar mutuwa zakka tana hana fushin Allah maɗaukakin sarki yanzu abubuwan da ake ciki na bala'o'i inda za a tashi a yi ta sadaka ana istighfari Allah madaukakin sarki zai yayi mana insha Allah ta'ala marasa shi a basu sannan wanda suka saba Allah madaukakin sarki a yi istighfari a koma ga Allah madaukakin sarki wallahi da an sha mamaki da an sha mamaki shi yasa ibn Uthaymeen ya rawaito ita wata kissa cewa akwai wani mutum ya kasance shi baya son bayar ya ga ana ba da abubuwa da yawa a gidansa idan matan suna irin ba da sarka abinci ko abu sai rinka hana su baya su wata rana ya kwanta yana bacci sai mafarki gashi na an mutu an tashi alkiyama sai ya ga wata rana nan mai zafi ana fama da ita sai ya ga wata inuwa nan ta zo ta lullube shi amma inuwar akwai wasu manya-manyan yaga a jikin inuwar har guda uku ta yadda rana tana iya shigowa ta cikin yagar ta ƙona shi shi kenan sai ga wasu dabinai guda uku da suka zo sai suka ɗinke wannan yaga sai ne na jin rana sai ya farka farka a fargice ya ba matarsa labarin abin da ya faru ta ce masa ai wannan abin da ka gani na farki Allah maɗaukin sarki nuna maka wata ishara ce tufafin da ka taɓa bayarwa wasu yagaggan tufafi da ta gama sawa suka yage ka ɗauka ka ba da su sadaka to wannan ne suka zo za su yi maka inuwa sakamakon ka ba da su marasa kyau to shi sa sai kaga inuwa ka ta zo mara kyau a yaji ina fatan fahimta wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhirihi illa an tu'minu bihi kada zaka yi sadaka ka nufaci abin da bashi da kyau ka dauka ka ce shi zaka ba mutum wanda idan kai aka ba ba za ka karba ba idan kai aka dauka tufafi ya yayyage a dauka a ce gashi ba za ka karba za ka ce mutum ya rena maka hankali ni za ka ɗau wannan tufafin ka ba saboda ka rena ni to amma kai kuma ka ɗauka ka tuɓe shi ka ba to irin abin da yake sai ta ce masa wancan dabino kuma da ka ɗauka ka ba da shi sadaka fi sabilillahi da zuciya ɗaya shine ya zo ɗinke maka waccan ya gaddace daga lokacin ya daina abin da yake kuma ya dawo ya ci gaba da sadaka ya ci gaba da ba da sadaka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tsara yan uwa amfani da falala ta sadaka ba za ta kare ba tana da yawa a wannan dai na dan kama ne a matsayin misali qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa aqimus salata wa atuz zakah Allah madaukakin sarki yace ku tsayi da sallah ku kuma ba da zakka wa atuz zakata shine muhallin shaydin ku tsayi da sallah ku ba da zakka abin da ake nufi da ba da zakka shine ita'uz zakka ita'uz zakka huwa iqa'uha li mustahaqqiha shine ka bada zakka ga wanda ya cancance ta idan duke ka ta kai nisabi sai ka dauka ka bayar ga wanda ya cancanta a bawa dan Allah madaukakin sarki abin da ya shafi zakka za ku ga bai bar raban zakka a hannun kowa ba shi ya tsara yace ga wanda ya kamata a bawa kuma duk wanda ka dau zakka ka bawa ba wanda Allah madaukakin sarki ya ce a bawa zakka ba ce ba Allah maɗaukin sarki kawo simfi na mutane guda takwas innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil guda nawa kenan takwas guda takwas duk wanda ka dau zakka ka bawa ba waɗannan ba zakkar ka ba ta yi ba wannan su kadai Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya ce a ba zakka saboda maslahar da take cikin basu to abinda ake nufi da atus zakka shine ka bada zakka ga wanda ya cancance ta wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima Allah madaukakin sarki yace wa ma umiru ba a umarce su da komai ba illa liya'budu Allah sai su bautata wa Allah madaukakin sarki mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini zuwa gare shi ma'ana suna masu tsarkake waccan ibada zuwa ga Allah madaukakin sarki shi shi kadai su yi ibada dan shi dan ya gani ya ba su lada ba dan wani sa hunafa'a suna masu karkacewa kowanne addini da ba addinin musulunci ba aka ce hanif shine addinin da ya karkacewa duk wasu addinai da ba addinin musulunci ba ina fata an fahimta saboda haka kuna fa'a suna masu karkacewa addinai na shirka wa yuqimu salata su kuma tsaye da sallah wa yutu zakka su ba da zakka wannan shine malin shahidi Allah madaukakin sarki ce ba umarce su da komai ba daga cikin istisna inda Allah madaukakin sarki yayi sai kaza sai kaza sai ce wa yu'tu zakata su kuma ba da zakka sai ce idan suka yi waɗannan abubuwan wa zalika dinul qayyima wannan shine addinin da yake tsayayye addinin da yake miƙaƙe wanda Allah subhanahu wata'ala yake so wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace khudh min amwalihim sadaqatan wannan magana ce Allah madaukakin sarki yake ga yake faɗa ta ga manzansa tsira da aminci tsira tabbata a gare shi cewa khudh ka karba min amwalihim daga dukiyoyinsu sadaqatan zakka ta wajibi sadaka ana abin da ake nufi ita shine zakka ta wajibi ba sadaka ta yau da kullum ba ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ce to tahhiruhum wa tuzakkihim biha ka tsarkake su daga zunubansu wanda zakar da za su bayar ita ta tsarkake su daga zunubansu wato zakihim biha za kuma ta tsabtace su daga miyagun ɗabi'u wanda suke da alaƙa da rowa da zalama zakka tana fitar da mutum daga cikin tsawon marowata zakka tana fitar da mutum daga cikin tsawon zumbulai wanda duk abin da suka samu ba sa so su ga kwabo ya fita musamman idan zai tafi ne zuwa kawo to zakka takan fitar da mutum daga irin wannan saboda haka kawai Allah madaukakin sarki ya ga dama ya ce duk abin da ka samu komai yawansa raba shi gida 40 ce dauki guda daya ba wani ba wani ba wani ko kana so ko ba kaso so ake akoya maka kyauta dan ruwa saboda ruwa dabi'a ce ta dan adam san kai dabi'a ce ta dan adam to Allah madaukakin sarki yana so ya tarbiyyantar da zukatanmu wannan muguwar ɗabi'a ta fita ta san kai da zalama da ruwa ta fita daga cikin zukatanmu sai aka wajabta duk yawan dukiyar ka sai ka raba ta gida arba'in sai ka ɗauka ka ba wani ka ba wani ka ba wani ko kana so kuma ka so sai ka yi haka idan ka ƙi kuma wanda ya baka dukiyar shi kuma zai yi dinin da kai insha Allah ta'ala Allah ya samu dace Allah madaukakin sarki ce wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kai musu addu'a idan sun kawo zakar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai musu addu'a Allah madaukakin sarki ce inna salataka sakanun lahu hakika addu'arka a gare su nutsuwa ce Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi maka addu'a ai ba karamin nutsuwa bace wannan shi yasa ake so bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu sa'i mai karɓar zakka duk wanda ya bashi zakka ya masa addu'a shi sa ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wanda ya kawo zakka zai ce Allahumma salli ala wani Allahumma salli ala kamar yadda ya faɗa Allahumma salli ala abi aufa kamar yadda ya tabbata Allah ka yi salati a bisa ahali abi aufa abi aufa da shi da iyalan gidansa da ya kawo zakka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karɓa ya masa addu'a wa ali bin umar radiyallahu anhuma wannan hadisi a karɓo shi daga sahabi abdullahi dan umar ibn al-khattab yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace buniyal islamu ala khamsin an gina addinin musulunci akan abubuwa guda biyar an gina addinin musulunci akan wasu shika-shikai ko wasu turaku guda biyar wanda kowanne ɗaya daga cikin su sai da shi addinin musulunci zai zauna idan ka tura ɗaya to kai wa addinin musulunci gibi ka gurgunta addinin musulunci duka biyar din ana buƙatar su kama musulunci ya cika na farko shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah ka shaida a zuciyarka ka farta da bakinka ayyukan gabanka kuma su gaskata shine abin da ake nufi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan kuma ka shaida hakika annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne wannan na farko kenan da shahadatu Allah ilaha illallah da shahadatu anna muhammadar rasulullah da abu ɗaya ne ma'ana idan ka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah sai kuma baka shaida annan muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah bane shaida ka bace ba haka nan kuma idan ka akkasa ka yarda da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma ko baka yadda Allah madaukakin sarki shi kadai cancanta abu ta masa ba shi ma dai shi da ka bata yi ba biyin ake so ka hada gaba ɗaya a lokaci guda ka kadaita mukalla abin ka kadaita Allah madaukakin sarki da bauta ka kadaita manzon Allah tsira da abin tsara tabbata a gare shi da biyayya ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki shi bauta masa ake sai ka kadaita shi babu wanda ake bautatawa sai shi shi kuma annabi tsira da abin tsara tabbata a gare shi shi kadai ne za ka yi biyayya game da abin da Allah maɗaukakin sarki yake so a yi masa bauta da shi ina fatan fahimta to idan kai wannan shaida ka ta cika sai abu na biyu wa iqamis sala tsayar da sallah wa ita'iz zakka da kuma ba da zakka wannan shine muhallin shahid din wa hajjil baiti da ziyartar ɗakin Allah maɗaukakin sarki amma ga wanda ya sami iko wa saumi ramadana da azumin watan ramadana muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi mun maimaita shi a baya da dama an yi bayani a kansa sosai ba sai mun maimaita bayani a kansa hadisi na gaba wa an talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga talhatu dan ubaidillah yarda Allah ta kara tabbata a gare shi dan uwa wannan talhatu dan ubaidillah ɗaya ne daga cikin mutum goma wanda tun suna tafiya da ƙafafuwansu a doron duniya Allah maɗaukan sarki ya ba su aljanna yana ɗaya daga cikin wanda ake ce musu al'asharatul mubashsharu na bil janna mutum goma wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambace su a cikin hadisi guda ce wani ɗan aljanna yana cikin su alhaq ibn ubaidillah sannan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka riga kowa shiga addinin musulunci mutum takwas ɗin farko in za ka yarda mutum takwas na farko wanda suka shiga cikin addinin musulunci da talhata a ciki yana ciki yana ɗaya daga cikin wanda suka shiga addinin musulunci ta hannun ɗan uwansa sayyidina abubakar siddiq dan kabilar su ɗaya da sayyidina abubakar siddiq talhatu ibnu ubaidillahi at-taymi al-qurashi duk ɗan kabilar banu tamim ne da shi da sayyidina umar da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya je garin basra shi talhatu ibnu ubaidillahi sai ya ga wani rahibi in aka ce rahibi shi ne malamin addinin kirista kama ka ce fada saboda ka sai fadan da yake tambaye su cewa shin akwai wanda suka zo daga harami garin maka kenan sai ce eh gani sai ce da Allah tambaya nake so in maka ko Ahmad ya zo sai ce waye kuma Ahmad sai ce ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ko ya bayyana sai gane wanda yake nufi yace zuwa dai zuban sani ya ce ai shi ne annabin ƙarshen zamani da Allah maɗaukan sarki zai aiko kuma Allah zai aiko shi ne a garin makka zai hijira ya koma garin madina da yake da yawan dabine da baƙaƙen duwatsu ya wasafa masa garin madina duk yadda yake ce shi ne annabin ƙarshen zamani talhati ce yana faɗa ka sai na ji abin ya sauka a raina ya ce sai na gaggawa ce idan ya bayyana kada ka saki wani riga ka shiga addinin sai na gaggawa sai na bagara sai na koma garin makka yana zuwa sai tambayi mutane cewa shin wani abu ya faru a cikin gari bai fito fili ya gaya masa ga abin da ya faru ba shin wani abu ya faru a cikin gari sai ka ce masa eh ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanabba ma'ana yayi da'awar shi annabi kuma wattabi'ahu ibn abi quhafa sannan babban aminin sa abokin sa sayyidina Abubakar har ya bi shi yana jin haka kawai sai ta wajen dan uwan sayyidina Abubakar Siddiq ya ce an ce manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da'awa annabta amma ka bi shi ce kwarai da gaske ai ba da'awa ba ce ya masa bayani mai kyau wanda ya fahimta a lokacin ya dauke shi yake shi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma karɓa karamar shahada a lokacin ya musulunta shi sa za ka irga mutum takwas na farko wanda suka riga shiga addinin musulunci sai ka sa shi a ciki wato abin mamaki shi da kusan mutum biyar daga cikin waɗannan mutane goma da ake musu albashir da aljannatin suna duniya sai na abubakar shi mutum ta da mutum biyar duk ta hannunsa suka bata shiga addinin musulunci wanda kaɗai ya ishe shi fara a cikin sada sai na usman sai na usman ibn affan ya shiga addinin musulunci ne ta hannun sai na abubakar siddiq radiyallahu anhum ajma'ina a shi wannan sahabi talha ibn ubaidillah yana ɗaya daga cikin ashabu shura mutane shida da sayyidina umar ya naɗa wanda su za su zaɓi shugaba bayansu ina ɗaya daga cikinsu wanda shi ne ma ya fare wa sayyidina Uthman mubaya shi ne ya fare masa mubaya ya ba da kariya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗakin uhud lokacin da aka yaƙin badar babu shi amma kuma ya samu halattar yaƙin uhudu har ya kasance ma hannunsa ya shanye a wannan yaƙin Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yadda an haife shi shekara ta 28 kafin hijira ya kuma rasu a shekara ta 36 sanadin abin da ya sa hannun sai shanye ko ne lokacin da aka yakin hudu kun san abin da ya faru ya faru Allah maɗaukan sarki ya jarrabu musulmi sakamakon saba umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har ya kasance mashirkan maka sun wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kofar rago sai kasance ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu kowa sai shi sai 'yan tsirarin sabai 'yan kaɗan ga kuma mashirkai sun kewaye su kowa so yake a ce shi ne kashe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa kowa sai ya jakuri da kasa ana ta harbi to shi Talha shi ne zo yi banga banga a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa ya rasulullah nahari duna nahari sadari duna sadrika ya rasulullah yace duk kibe da ta dau ta tau kirji na ba kirjin ka ba ya manzon Allah jiki na ba jikin ka haka aka tarbin sa da kibi har sai da hannunsa ya shanye har ya mutane su a shanye radiyallahu anhu dan ba da kariya ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi dan uwa kun ga mutane na gaske wanda suka ba da kariya ta gaske ga annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi wanda sai da Allah madaukakin sarki da kansa ya musu kirari ya ce rijalu sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila su ne irin sallah sun yi alƙawarin kuma sun gazgata shi so da ka sahabi ne mai matuƙar falala ƙwarai da gaske shi lokacin da aka yi hijira daga makka zuwa habasha shi bai wannan hijira ba duk guda biyun da aka yi bai ba saboda me saboda shi babban mutum ne a cikin mutanen makka shi sa duk cutarwar da ƙananan da sabai suke samu shi saboda danginsa da girman ƙabilarsa bai samu wannan cutarwar ba kamar yadda ba ku ji cikin wanda suka wata hijira akwai sayyidina abubakar siddiq ba wanda kuma kun san shi ne farkon ma wanda ya fara karɓa addinin musulunci amma bai yi ba me yasa saboda babban mutum ne a cikinsu duk wani cutarwa da ake shi ana cutar da shi amma ba ta kai ta waɗanda ba su dangi kamar shi ba an kashe talha a yakin da ake ce masa jamal shi ne gwabzawa da ake tsakanin dalhatu ibn ubaidillah da zubair ibn al'awam da nana aisha a gefe ɗaya a ɗaya gefen kuma da rundunar sayyidina ali a wannan yaki aka harbe shi da kibiya a ƙafa ya kasance jini na ta zuba har sai da ya rasu radiyallahu anhu lokacin da ya rasu yadda Ali ya zo kan gawarsa ya ɗaga shi yana share masa ƙasa yana kuka yana cewa kai tona da na ga mutuwarka a ba Muhammad ya ce ina ma sai da na mutu da shekara ashirin sannan ka mutu sai da Ali ya yi baƙin ciki shi da mutanensa da mutuwar Talha ibn Ubaidillah saboda babban sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba addinin musulunci kariya da jininsa da dukiyarsa da duk abin da ya mallaka Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda qala yace jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min ahli najd wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga mutanen najd fa'irur ra'si kansa duk awarwatsi fa'ir shi ne kama a kansa a warwatsa ba gyara dai haka duk ya yi buzu-buzu haka nasma'u da wuya sautihi ya ce mana iya jiyo gurnanin sautinsa kamar wata magana yake faɗa mana jiyo gurnanin wala na ƙahu ma ya ƙuli sai dai ba ma iya fahimtar me yake cewa muna jiyo alamu dai magana yake gashi nan sautin muna jiyo gurnaninsa amma mu fayyace me yake faɗa wannan ba ma iya jiyowa hatta da na bin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya kusanto zuwa ga annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi fa idza huwa yasalu anil islam sai muka ga gashi ashe tambaya ma yake game da addinin musulunci ya rasulullah sanar da ni addinin musulunci ya manzon Allah menene musulunci abin da yake tambaya kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tsayar tabbata a gare shi ya ce masa khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli guda biyar a cikin dare da yini ƙala sai wannan sahabi ya ce hal alayya ghairuhunna shin bayan sallolin nan guda biyar da za a yi a cikin dare da yini shin akwai wata sallar ta farilla a kaina shine hal alayya ghairuhunna bayan waɗancan guda biyar din akwai wasu wata ta farilla wacce take a kaina ƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la babu wata tafarilla illa an tatawwa sai dai idan ka yi nafila ka yi ɗaya daga cikin nafilfilin da ake don samun lada da wannan hadisi ne malamai suke cewa ashe duk wata sallah da ba sallar farilla ɗaya daga sallolin guda biyar na farilla ba ba wajibi ba ce kun ga shi sallar shafa'i da wuturi kamar yadda muka faɗa a zance mafi rinjaye ba wajibi ba ce sallar idi karama da babba dukkanin su ba wajibi ba ce da dukkanin sallolin da ba guda biyar inda Allah maɗaukar sarki ya farlanta mana ba wanda muke yi a cikin yini da dare dukkanin su babu wajibi a kansu saboda idan da a ce akwai wata sallah ta wajibi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai gaya masa ita a nan amma da ya tambaya sai ya ce masa babu sai da idan zai yi sallar nafila فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wasiyamu shahri ramadana sannan kuma sai ka ajimci watan ramadana gaba ɗayansa qala hal alayya ghayruhu shin akwai wani azumi na farilla a kaina bayan watan ramadana qala sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la babu wani azumi na farilla a kanka illa an tatawwa sai dai idan kai azumi na nafila shi ma kun ga azumi bayan ramadana babu wani azumi na wajibi sai dai idan mutum ya bakance kaga idan kai bakance kuma wani abu ne da ka dora wa kanka da kanka ba asali Allah madaukan sarki ya wajabta maka kai bakance ba a'a babu wanda bakance yake wajibi a kansa amma kai kaga dama kamar misali a ce bashi ne waye zai ce maka yanzu dole ne sai ka je ka ciyo bashi ai babu wanda za a ce ai yanzu kai yanzu matakin da kake kai cin bashi ya zama wajibi akan akwai wannan a shar'ance ba to haka ne bakance in kai bakance kamar ka ciyo bashi ne kaga duk mutumin da ya ciyo bashi dole ne sai yayi me sai ya biya kafin ka je ka ciyo wannan bashin wannan kuɗin da baka ci bashi akan sa ba wajibi ne akan ka biya shi amma da zarar lokacin da ka je ka mika ka ciyo bashi aka baka ko ka mutu sai an biya ma ko ka mutu ba a yafe shi ba shi sa shi ma wancan bakance haka kawai sai ka ce na ɗau alƙawari zan yi azumin kwana uku ko ka ce ya ubangiji idan ka sani jarabawa ko na yi kaza zan yi azumin kwana uku kana faɗa shi kenan ka faɗa ruwa ko ka mutu sai an rama maka Allah ya samu dace qala yace wa zakara lahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam az-zakata sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambata masa zakka a matsayin abu na uku yace masa sannan kuma zaka fitar da zakka idan ta kai nisabi ya mata duk bayani ne faƙala hal alayya ghairuha shin ya manzan Allah akwai wata zakka ta wajibi a kaina bayan wannan zakka akwai wata sadaka ta wajibi a kaina bayan wannan ƙala sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce la babu illa an tatawwa sai dai idan kai sadaka ta nafila ta yau da kullum fa adbara rajulu sai wannan mutum ya juya baya ya tafiyarsa ma'ana abin da yake bukata ya ji na tambaya ya gama ji sai kawai juya ya tafiyarsa wa huwa yaqulu yana cewa wallahi na rantse da Allah la azidu ala hadha wala anqusu minhu sai wallahi ba zan ƙara komai daga cikin wannan abin da annabi ya gaya mu kuma wallahi ba abin da zan rike yadda aka gaya musu cif da cif haka zan yi su kun ga shi gaba da ibada sababu na fila kenan ko to bari ku ji abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce aflaha in sadaqa ya rabauta ya dace in da yayi gaskiya akan abin da ya faɗa in da ya tsaya ya kiyaye waɗannan abubuwan to ya rabauta shi yasa idan ka tsaya ka kiyaye farloli kadai ka kula da su yadda ya kamata to ka dace amma in ka rabu to sai dai kada wani ya ɗauka ya ɗau wannan ya ce zai sa shi a cikin aikinsa ce shi ma daga ya daina nafila a'a wallahi in ka yaka ba kai labari Allah kun ji na da rantsuwa wallahi ba za ka kai labari abu na farko da za ka fara kallo shi ne shin sallar tamma da muke ta farla shin kana da tabbacin an karba eh ka cika sharɗin da ya kamata a ce sallarka tana ta farilla an karɓa ya naji an yi shuru idan wanda yake gani idan akwai wanda yake gani ya cika sharɗin sallar an karɓa ta farilla shi kenan sai da na fil shi sa annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ya san yadda ya san yadda yadda muke sai ya ci ranar tashin kiyama idan Allah madaukakin sarki tashin kiyama sa farkon abin da za a fara auna ita ce sallah idan aka auna aka auna bata cika ba sai Allah madaukakin sarki ce a duba a aikin bawa na shin akwai na filfilu idan akwai nafi fulusi za a ɗauko a cika waccan farin ina fata an fahimta to in ba farin in ba nafila ba farin la ba ta cika kuma ba nafila sai an yi aiki ne shi ke sai abin ka wuce a ba za a ba ka wuce to kaga ashe dole ne nafil filin amma dai abin da wannan hadisi yake yake ga mana shine farkon abin da ya kamata mutum ya fara sawa a gabansa shine me abin da yake na farilla wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma faratuhu alayhi bawa na ba zai kusance ni da wani abu ba mafi soyuwa a gare ni sama da abin da na farlanta masa babu abin da Allah madaukakin sarki ya fi so ka fara saukewa kuma abin da yake farilla akan ka wajibi abin da yake nafila sai ka biyo baya shi sa sai ku ga da yawa daga cikin mutane suna barin jaki ne suna dukan taiki ga abin da yake na wajibi akan sai mutum ya bari sai kuma ya kai rikici akan nafi ina fata an fahimta yanzu ba watan rajab muke ciki ba ana ana ta rikici da sai sun yi sai sun yi azumin watan rajab ana ta rikici da su an ce ba ba ba ke wasu sun ce sai sun yi kuma idan ramadan ya zo sai ga ana masa rukun ana masa rukun sakin kashi ba za a kula da shi yadda ya kamata to babban abin da Allah madaukakin sarki ya fi so ga aikin bawa shine abin da yake na farilla ya rike shi ya kiyaye shi idan ka gama da farilla kuma sai ka juyo idan nafila kamar ado ne suko ne sai farilla ta cika sannan ake zuwa da nafila amma duk inda ba a farilla ba aka zo da nafila to wannan aikin ba shi da tasiri Allah madaukakin sarki ba ruwansa da shi wani zai tambaya ce a cikin wannan hadisi na wannan mutumin najar din da ya zo ba a ji ya kawo kalmar shahada ba to shine sai malamai suka ce ai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya fahimci ba shi da matsalar kalmar shahada daman musulmi ne da musuluncin sai yanzu ayyukan musulunci yake so a gaya masa shi sa kalmar shahada dama an riga an tsallake ta saboda akwai ta yanzu me ake so a gaya masa shine ayyukan musulunci shi ta sai aka fara da sallah aka gangaro azumi da zakka da sauransu wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wa an ibn abbas radiyallahu anhu anhuma wannan hadisi an karbo shi daga abdullahi dan abbas yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su annan nabi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba'atha mu'adhan ila al-yamani ya aiki mu'adh dan jabal zuwa garin yaman fa qala annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce da mu'adh ud'uhum ila shahadati Allah ilaha illa Allah wa anni rasulullah idan ka je abinda zaka kiraye su zuwa gare shi shine su shaida babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah sannan kuma su shaida ni annan muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa inhum ata'u lidhalika idan sun yi biyayya game da wannan abin na farko fa alimhum anna Allah ta'ala tarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla sai ka sanar da su Allah madaukakin sarki ya farlanta musu yin salloli guda biyar a cikin dare da yini fa inhum ata'u lidhalika idan sun maka biyayya game da haka فأعلمهم كسند دسو أن الله افترض عليهم صدقة الله مركين سركي يا فرلن تامسو بعد صدقة إتتي الزكاة واجب تؤخذ من أغنيائهم وتزاء كربا دقم ودا تنسو وترد على فقرائهم أكما ميد إتزوا ذات نكاوانسو muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito ɗaya daga cikin adalci na addinin musulunci kenan yan uwa yadda ake karɓar zakka ta gari idan aka karɓi zakka a cikin unguwar hausawa ko a cikin garin kano abin da ya kamata yan uwa shine sai a duba talakawan da suke cikin unguwar hausawa sai a basu ba a fitar da zakka da aka karɓa a cikin unguwar hausawa a kai ta wata unguwar sai talakawa unguwar hausawa sun koshi Allah ya sa an fahimta haka tsarin shari'a musulunci yake annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi abin da ya ga ma'azu shine za a karba zakkan ne tu'khadhu ita zakkan za a karba min aghniyaihim daga mawadatansu wa turaddu sannan sai a mayar da ita zakkan gawa ga wanda suke talakawa su haka aida karbar zakka yake idan kaga ana kokarin fitar zakka zuwa ga wani wajen to inda aka karbi zakka an koshi sannan sai a fitar da ita wani wajen sau da ba daidai ba ne ko zakar abinci ce ko ta kuɗi ko abin da kama da haka a ce ga mutanen garin da ake karɓar zaka kuma a ɗauka a kai ta wani wajen wannan ba daidai ba ya saba addinin musulunci ɗaya daga cikin adalcin addinin musulunci ke sannan ɗaya daga cikin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya wa ma'azu shine ka kiyayi manya-manya daga cikin dukiyoyinsu kada idan za ka ɗauki ko kuma za a karɓi zakar abin da yake na dabbobi ne a kalli wata uwar garke daga cikin shanu ko raƙuma ko tumaki da awaki a ce a cikin ta za ka annabi ce wa iyaka wa iyaka wa kara'im amwali a hirɗinka da mafiya daraja da kyawu a cikin dukiyoyinsu ce wattaqi da'watal mazlum ku ji tsoron wani addu'ar wanda aka zalunta ma'ana idan kai musu haka kamar ka zalunce su ne kuma za su yi Allah ya isa to ku ji tsoron wannan Allah ya isanta su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda babu hijabi tsakanin wannan Allah ya isanta su da Allah maka hukunta da sanyi da sanyi wannan Allah ya isa za ta kefe hijabi daga wajen Allah maka hukunta Allah maka hukunta sarki ce to sai na taimake ki ko da bayan wani lokaci ne ita addu'ar ke saboda haka duk wani adalci na zamantakewa da yadda za a ji daɗin rayuwa ‘yan ƙwazon ga addinin musulunci ya tsara shi wallahi abin da ya cutar da mu shi ne rashin bi rashin bi idan da za a dawo a ɗauki alƙur'ani da hadisin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wallahi duk bala'i da masibar da ake ciki sai an fita daga ciki wallahi sai an fita matsalar kawai shine ana karanta wani tabarruka za a zo a karanta don a samu lada a ji abin da mutanen da suke kamar yadda ake faɗa sai abin da mutanen da suke a girgiza kai a ji daɗi a tashi amma idan aka tashi aka fita shi za a sa waɗannan abubuwan da aka ranta a cikin aiki a na matsalar ta shi ta za ku ga matsalar ta wahala a warware ta duk yadda za a je a aro wasu tunanin nuka na turawan yamma ko na wasu almufakiru na masu tunanin nuka da sauransu Allah babu inda za a fita dole sai an koma ga alkur'ani da sunna ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana so a fita daga talauci ana so a fita daga masifu daga cututtuka da duk abin da ake ciki Allah subhanahu wataala ya fitar da wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi an karbo shi daga Abdullahi dan Umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace an umarce ni da na yaƙi mutane ya ce an umarce shi manil amir ɗin anan wajen waye mai umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kun ga shi ba annabi ne tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ga dama da kan kansa ya ce kawai zai shiga garuruwa ya yaƙi mutane ya kwashi ganima ya riba ce matansa don ƙashin kansa ba a'a Allah maɗaukakin sarki ya sa shi me yasa saboda mutanen da aka yi wani haka sun isa bautawa Allah maɗaukakin sarki duk mutumin da ya ƙi bautar Allah maɗaukakin sarki ai da ƙarshe za ka same shi yana bautar mai wani Allah maɗaukakin sarki shi ne dalili abin da ya sana kawo wannan shi ne saboda akwai irin orientalist na irin yanci ranar addini sana zuwa su karanci addini a hangungunce irin hujjojin da suke kafa hujja da shi don suka addini musulunci da manzan Allah da irin wannan hadisi sun ce kun ji annabi ya zuwa ce umirtu an uqatila nas haka kawai ka zo ka yaki mutane ina ruwanka da su kowa ka bashi abin da ga dawo mana haka na wata mata tana faɗa wata dakta wata wata muƙabala da suke da wani malami a ƙasar misra tana cewa addinin musulunci addini ne da ya zo da zalunci da tauye haƙƙi da danna mutane da sauransu ta ja wannan hadisi yadda gaji shi haka larabci take wallahi kamar kamar uwarta ba ƙurai shi ya ce larabci take amma kanta ko ɗan kwali babu da irin ɗan mini suke amma larabci take kai ka ce uwarta ba ƙurai shi ya ce saboda larabci suna zuwa su karanci addinin musulunci fiye da kai wata daga cikinsu wallahi ba musulmi bane amma sanar da alƙur'ani izin sittin akan su yake wallahi bukhari da muslim tirmizi abu dawo da ibn duk littattafan nan wallahi sun san su da kaya sun kawo maka hadisai amma kafirai ne sun je sun karanta wannan wancan ne kawai domin su sa maka shakka a cikin naka addini ba kai karatu sosai ba za su sami ka sai to ai a cikin bukhari ma an ce kaza Allah madaukakin sarki ya ce kaza a cikin aya kaza da me zaka ba su amsa almustashriqu me zaka ba su amsa suna nan Allah man dari da sharru su annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun shaida babu an bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma sun shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ويقيم الصلاة سباد زكاة ويؤتي الزكاة سكما أسي سيد سلا ويؤتي الزكاة سباد زكاة fa idza fa'alu dhalika annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce idan suka aikata haka suka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne suka tsaye da sallah suka bada zakka asamu minni dima'ahum wa amwalahum to sun tsare kansu da dukiyoyinsu daga gare ni illa bi haqqil islam sai kuma da wani haƙƙi na musulunci me haƙƙi na musulunci kamar mutum ya je ya kisan kai yanzu jininsu da dukiyoyinsu sun tsira ba za a kashe su ba za a kwace dukiyoyinsu ba musulmi ne su to amma idan kuma kana cikin musuluncin sai ka kashe wani sai kuma a rabu da kai ina fata an fahimta za a rabu da shi kenan kaga haƙƙin islam ya shigo kenan ko musulmi ne shi ya taɓa yin aure sai ya zina me za a yi masa jefe shi za a ko kuma musulmi ne shi sai kuma ya radda sai ya ba addinin musulunci shi ma me za a yi masa duk hukuncin su waɗannan menene kisa ne to duk yana ɗaya daga cikin haƙƙin islam haƙƙi da addinin musulunci yake da shi na azubar da dukiyar azubar da jinin mutum idan ya kauce ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa wa hisabuhum ala Allah hisabun su kuma yana ga Allah madaukakin sarki ma'ana a zahiri za mu amalance su a matsayin musulmi amma hisabun su abinda suka ɓoye a cikin zuciyarsu kuma wannan ba su da Allah madaukakin sarki kuma munafikai kun ga munafikai suna yin sallah suna yin azumi suna yin zakka duk suna waɗannan abubuwan kuma suna zuwa su ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya zaka almunafiquna qalu nashhadu innaka wala rasulullah la ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun sun tabbatar da cewa annan muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzo ne da bakin su amma Allah ya ce ƙarya suke zuciya su da shi amma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taɓa yaƙan munafikai ne ya taɓa kama wani munafiki ya sa aka kashe shi ba taɓa yi ba me yasa saboda a zahiri duk abin da ake bukata a yi amma wa hisabuhum ala Allah hisabun sai na wajen Allah madaukakin sarki idan sun koma waɗannan kuma Allah madaukakin sarki ya san yadda zai yi da su Allah ya samu dace muttafaqun alayhi wannan hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi yan uwa lokaci yayi dole an zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu ci gaba da gina maka dakata abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah